بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama haɗewa a wannan masallaci wanda ake ce mishi masudus sahaba a wannan yammaci na alhamis sha bakwai ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu za mu tashi daidai inda malam yake cewa Allah ji kanshi da gafara ya rahamce shi babu ma jaa fi sihr qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi sihr babin da yazo domin yin bayani dangane da abin da yazo na wa'idi game da abin da ya shafi lamarin sihiri kin wannan babin zai tattaunawa dalla-dalla filla-filla game da kawo dalilai na alkur'ani da kuma sunnoni na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantattu game da abin da ya shafi sihiri malam ya kawo shi a wannan littafin nasa ya keɓance masa babi kasancewa sihiri nau'i ne daga cikin anwa na shirka ina fata mun gani so da kitabut tauhid yana magana ne game da abin da ya shafi kadaita Allah wanga kuma kaga shirka tana nuna mi yi ma Allah kishiya sihiri nau'i ne daga cikin shirka wanda kuma yin shirka yana warware mi tauhid shi yasa malam ya kawo shi ya keɓance masa babi na musamman idan aka ce as-sihru da yaran larabci huwa ibaratun amma khafiya wa latufa sababuhu ana nufin duk abin da sababinsa ya ɓoyu shine sihiri shi yasa akan ce ma ƙarshen dare as-sahar saboda duk abin da ke faruwa a wannan lokacin yakan faru ne a fakaice ba wanda ya san me ake yi shi yasa akan ce ma abincin da mai azumi yakan tashi ya ci a cikin wani yanki na dare da mi as-sahur saboda shi ma sahur yakan faru ne a cikin mi yanki na dare kuma wanda ya sahur kin yayi shi ne a fakaice saboda cikin yanki na dare ba mai labari to shi sihiri zaka ga sababin sa boye yake fakaice yake shi yasa yakan ba mutane mamaki ina fata mun gane shi yasa larabawa suke cewa idan aka san sababin abu sai a daina mamakinsa ko idza urifa sabab batala al'ajab idan aka san sababi to mamaki sai ka an wuce wurin kawai amma duk abin da baka san sababin sa ba dole ya baka me mamaki da al'ajabi to amma sihiri a yaren shari'a malamai suka ce ya kasu kashi biyu ya kasu kashi nawa kashi biyu kashi na farko shine uqadun wa ruqa wa talasimun yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdam ash-shayatin fima yuridu litadurra al-mashhur aiwa litadurra almashur abinda ake nihi da sihiri shine uqad uqad shine kulli mun san kulli ko dauri shine uqad masu sihiri sukan yi amfani da dauri wurin sihiri a samu wata igiya ko wani zare ko wani tsimma ko gashi da makamantansu sai a dinga bin zaren nan ana kulle shi wuri bayan wuri ana kulle shi ana kulle shi har a ida kewaye sa an gane ko shi yasa Allah madaukakin sarki ya fore mu da mu nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga sharrin masu mi kulle kulle ko wa min sharri annafathati fil madha fil uqad ku nemi tsarin mataye masu hura bushe-bushe fil uqad a cikin kulle-kulle da suke bi mana as-sihr ina fata mun gane kenan kaga masu sihiri suka yi amfani da me kulle-kulle shi yasa duk wanda zaka je wurin shi a matsayin neman magani ko makamantansu sai baka wani zare ko tsimma ko igiya da ke da kwai kulle-kulle a ciki ko shakka karkai wannan abu menene sihiri ne wa min sharri nafathati fil uqad da haka za ku gano magungunan da ake ba ƴaƴan ku jararrai da nufin tsari daga cedi da makamantansu galibi sihiri ne ko shirme ko ƙarya ko yaudara ina fata mun gane shi yasa zaka ga yaro dan karami an rataya masa wani zare da wasu tsakiyoyi duk in kai gaba ka dan kamu daya biyu zaka ga an yi me an yi kulli a wurin an yi dauri a wurin ina fata mun gane da nufin maganin cadi ko maganin baki kamar yadda su suke riyawa sannan akwai ruqa الرقى جمعين الرقية وعند الرقية أنا نهن القراءات كرنشة كرنشة دا توفي توفي إنا فاتا من قال رقية تاكا سكشنوا بيو أكوي الرقى الشرعية سنة الرقى الشركية الرقى هو الرقية الشرعية شيني توفي توفي da karance-karancen da za a yi wanda shari'ar musulunci ta ba da lasisin a yi don neman waraka wasu karance-karancen ma da tufe-tufen za ka samu hadisai sun zo sun nuna ga abin da za a karanta ga sufa ga kaifiyar da za a yi amfani da ita domin magance wata cuta a jika yayin da ta samu jikin mutum kenan kaga duk da ta shafi irin haka hadisai ingantattu daga manzo Allah cewa ga abin da za a karanta ga lokacin da za a karanta ga yadda za a karanta wannan sunanta ar-ruqyatu ash-shar'iyya ya halatta ko kuma karanta alqur'ani mai girma surorinsa wasu ayoyi da makamantansu dan neman waraka ina fata mun gani ka karanta su ko ka tofa a jiki ko ka tofa a ruwa da makamantan haka da neman waraka ayoyin sak kaga shi ma neman waraka da alqur'ani abu ne menene shar'i ne shar'i ne ina fata mun gane kenan wannan ruqya ash-shar'iyya ya halatta yinta babu laifi game da yinta amma ar-ruqya ash-shirkiyya yinta shirka ne ita kuma arruqiya ash-shirkiyya zamu iya bambance ta tsakaninta da arruqiyatu shar'iyya ita arruqiya ash-shirkiyya ba a karanta alqur'ani ko addu'o'i da suka tabbata a cikin sunnan ma'aiki ko ko eh ana karantawa amma an cakuɗa da wani abin da ba alqur'ani ba ba hadisi ina fata mun gane idan ya zamanto kawai abin da yake faɗa wasu kalmomi ne da ba a san ma'anarsu ba kaga wannan mai yiwa yana tawassuli ne ko yana istighatha ne da asma'u shayatin yana neman tallafi da agaji ne da sunan mi shedanu da makamantansu ina fatan mun gane shi yasa dole ya kasance abin da yake faɗa abu ne da akan iya gano ma'anarsa da kyawawan lafazan da yake amfani da su kada ya zamanta wasu sunaye ne yake kira kamar yadda rannan wani ya bada misali su baduhun kaga baduh laysa min asma'illahi al-husna sahih ba daga cikin sunan Allah masu tsarki ina fata mun gane su khartush su martush da makamantansu wanda zaka ga wasu daga cikin malaman tsubu suka yi amfani da su kaga waɗannan ba sa daga cikin asma'ullahi husna su kuma asma'ullahi husna Allah ya fore mu da cewa mu kira shi da su walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku kira Allah maɗaukakin sarki da waɗannan sunaye, ko don neman kusanci, ko bautata mishi da su, da roƙon Allah maɗaukakin sarki buƙatocinku ta hanyar kirayen sunayen shi kyawawa da sufufin shi masu kamala. Ina fata mun gane, to amma su baduhun da makamantansu ba sa daga cikin sunayen Allah masu tsarki mai yiwa sunayen shayatin. Shi yasa ambatansu da nufin neman waraka ko makamancin haka sihir neman tallafi ne da ceto wurin wani wanda ba Allah ba wanda yin haka kuma menene shirka ne mafhum yawwa kenan dole rukuyar da zaka yi kasance qur'ani da hadisi amma sabanin haka bai dace ba ina fata mun gane kenan karance-karance da mutum zai zo ya ta yi wanda ba alkur'ani ba da abinda suna ta tabbatar wannan a kiyaye shi sannan akwai at-talasim at-talasim shi ne muka ce jami'i ne na talasimi wanda wani abu ne za a baka kamar da ya san za a cewa da karo-karo ciki da gidaje da lambobi da makamantansu mafi alkhairin misali da zai sa ka gano me ake ce mashi at-talasim ka diba littafin da ake ce mashi ummu Musa kun san ummu Musa ko cike yake da talasim kala kala wani talasim ma ka ganshi da hoton kunama ne wani hoton maciji ne da makamantansu a cikin su an rubuce rubuce an kira wasu sunayen da ba a san meye sunayen ba ko kuma kaga kawai an yi wani babba haka wani kare babba haka daga ciki an yi ƙananan gidaje wasu lokutan a sa huruf ciki sa'a ba ja da da makamantansu wasu lokacin kuma a sa alif wa a sa n d turwa ko wahid thanain thalatha da makamantansu waɗannan su ne ake ci musu me at-talasil wannan shi ma ba ruqya bace shar'iyya ina fata mun gani saboda da wannan karance-karancen na shirka da talasimin nan da suke yi da tofe-tofe na shirka da kulle-kulle da su ne mai yin su yake kamun kafa don ya yi alaƙa da shaidan wurin cutar da banu adam ina fata mun gani wurin cutar da shi wanda hakan yin kuma in hakan sihiri ne wanda kuma sihiri shirka ce babba da kan fitar da ma'abucinta daga cikin musulunci ya koma kafiri wal iyadu billah shi yasa Allah ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أن سحري كافر تشين سحري شركة الله مدوكك سركين wannan nau'i na farko daga cikin anwa na sihiri kenan a shar'ance ko nau'i na biyu shine amfani da magunguna su itace da makamantansu domin cutar da wani ko kudirin jawo wani alheri ta hanyar wannan abubuwa wannan makaga nau'i ne daga cikin anwa na sihiri da mai sihiri yakan yi amfani da su domin cimma wata manufa wanda su bin duka ba su dace da shari'a ba saboda akan yi amfani da wancan sihiri na tofe-tofe da karance-karance da talasimi da ƙulle-ƙulle da wanga na itace da ganye da makamantansu wurin cutar da mutum gaba ɗaya. Tunda za ka sana cewa sihirul mahabba, ko? Aga maka sihiri na mahabba ko farin jini. Sihirul mahabba shine wata da ke ka yanzu ta yi mi ta soka suna ce mishi sihirul sarf au la'af ka so wani wanda da ba ka san shi ko ka ƙi masoyinka ta wannan hanyoyi ne ake mallaka ma mata miji ta riƙa sarrafa shi yadda ta ga dama za ta riƙa jan shi irin yadda kasan ana jaye da raƙumi inda ta ce shiga nan zai shiga baya da zaɓi ina fata mun gane da guda bin duka aka yi amfani aka yi amfani da tufe-tufe kulle-kulle talasimi da makamantansu aka yi amfani da itace da makamantansu wurin yin wannan aiki wanda dukan guda biyu bai dace ba ina fata mun gane duka guda bin ba su dace ba to amma duk da wannan ka sani duk sihirin mai sihiri an gane kulumboton mai yi makircin mai makirci ta hanyar sihiri ba zai faru ba sai in Allah ya kaddara faruwa abin in Allah ya so sihiri ya cika zai cika in Allah bai kaddara ba zai cika ba zai cika shi yasa kenan sihiri yana da tasiri da izinin Allah yana da tasiri da izinin Allah da yarda shi kenan in Allah ya kaddara faruwa abin zai zo ya faru ina fatan mun gane yawwa kenan karka shiga daga cikin daga mutane daga cikin mutane masu kore mi sihiri ko ka ce baya da tasiri ba gaskiya ba ne yana da tasiri don alkur'ani ya tabbatar da cewa sihir yana da me tasiri a ina ne Allah nuna cewa sihir yana da tasiri eh fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi su koyi abin da yake raba mutum da mi tashi ashe yana yin mi yana rabawa kenan yana da tasiri ina fata mun gani yana rabawa kenan da tasiri sai sai dai ka kaddara cewa abin nan fa ba zai faru ba sai in Allah ya mi ya kaddara faruwan haka shi yasa Allah ya ce mawhum bi dharrin bihi min ahadin illa bi idhnillah sai in Allah ya so ya ina fata mun gani to sihiri yana da tasiri shi yasa zaka iya samu wanda da sihiri ne aka haukata shi wani da sihiri aka sa masa wata illa a cikin gaɓaɓon jikinsa ko a masa rabin jiki ko a makabta shi da makamantansu ko a sa shi yawan rabkanuwa da mantuwa bai ma san me yake yi ba ko a sa shi ya zamanto mutum ne mai tsananin sha'awa ta yadda bai iya mallakar kansa sai ya abka mazina ko ya zamanto mutum ne ba zai iya biyan bukatu ba zuwa wurin iyalin shi ko a zafafa mishi sha'awa har ya dinga aikata zana da ita ko kuma a yi ƙasa da ita ta yadda ba zai iya kusanta iyalinsa ba ma na armi wanda haka yakan faru so da dama za ka ga kishiyoyi sukan ma kishiyoyinsu sihiri idan ya zo wurin wance sai kasance baya da amfanin komi sai radda yake gidanta ina fata mun gane kaga sihiri ne haka yakan faru sosai kuma wani bi ma ba wai sihiri suka yi ba karan iyalin naka ma idan tana da aljanin da ke santa yana takura mata sai ya hana kaka kusance ta shi yasa kenan ba ko da yaushe bane idan kaga irin wagga hala ta faru ka tuhumci ɗaya daga cikin iyalinka ina fata mun gane sai ka sa nura ka kiyaye dan kar ka jefi mutum da abin da baya da shi ina fata mun gane yawwa sannan bayan haka sihiri ya taɓa shafan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kawai da hadisi ya bata a cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafan hadisi wanda wani mutum bai Yahudi wanda ake ce mishi Labid ibn al-A'sam yawa manzan Allah sihiri har manzan Allah sai ya rika gan kamar ya je ma iyalin shi alhalin bai je musu ba ma malamai suka ce da ɗai wannan abin bai tasiri ba cikin saƙon da annabi ke isarwa na alkur'ani mai girma baya da alaƙa da ƙwaƙwalon annabi ko kuma zuciya shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kama an cutar da shi fin nihaya kuma Allah ya bashi lafiya aka gano inda sihirin yake aka lalata shi ina fata mun gane yawa shine mala yace wa qawlu wa qawlu wa qawlu Allah ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق حقيقا سنسني لمن اشتراه دوان دي سيشي بمعنى سيسهر يبدل إيمان ستهن يكرب السهر ما له في الآخرة من خلاق بايد ونربوه بعد القيامة ما له في الآخرة min khalaq baya da rabo kenan baya da raban ni'ima baya da raban shiga gidan aljanna ba shi ba rahama ubangiji baya da wani kaso na nasibi na rahama ubangiji wa qawluhu yu'minuna bil jibti wat taghut da fadar Allah madaukakin sarki da yake cewa yu'minuna bil jibti wat taghut sun yi imani da al jibt kuma sun yi imani da at taghut wa yaquluna lil ladina kafaru kuma zaka ji suna ce mu wanda suka kafirta ha'ula'i ahda minan lazina amanu sabila, lalle waɗancan suna nufin kafirai kenan su suka fi shari'a sama da wanda suka yi imani da Allah. Ƙala Umar radiyallahu an, Umar ɗan Khattab Allah yarda da shi yake cewa aljibtu abinda ake nihi da aljibt as-sihir shi ne sihiri. Yana ahalul kitab Yahudawa sun yi imani da mi da as-sihir. sukan aikata sihiri wattaghut umar yace abin da yake ni da attaghut shine ash-shaytan suna bin shedan kenan suna iman da shaddan hanyar bin shi da mishi da a cikin saba mu Allah madaukakin sarki wa qala jabir radiyallahu an jabir Allah yarda shi yace at-tawaghit kuhanun dagutai sune bokaye كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد wanda dama shaidannu sukan sabko musu kuma a cikin kowace kabila zaka samu akwai kahin guda daya ko akwai sahir guda daya da fata mun gani kenan can auren su larabawa a jahiliya da makamantan haka kowace unguwa ko kowace kabila zaka samu suna da kahin kinsu mai ba su labaran abinda suka riga suka gabata ko wanda za su riga su zo nan gaba kuma kusan shi ne hakimkin tsoron warware matsalolin da ke tsakankaninsu ina fata mun gani wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbu hadisi daga abi hurairata Allah yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات حديث دقى أبي هريرة ألا يردش yake cewa lalle manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci ababe guda bakwai masu hallakarwa shine al-mubiqat masu hallakar da ma'abutansu daga cikin ababen nan guda bakwai qalu hiska ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah wa ma hunna menene ababen nan guda bakwai masu hallakarwa haka tambaya domin neman fahimta tambaya ta wanda ya shi amsa ya yi aiki da abin da aka gaya masa menene wannan ababen guda bakwai da saninsu ne za ka iya mi za ka iya kiyayewa baka abuka cikinsu ba rashin sanin abu yakan sa wanda bai san abun ba ya abka a ciki shi yasa daruri ne wajibi ne cilas ne dole ne ka tashi ka karanci tauhidin Allah ka tashi ka san waye ubangijinka ka san menene ta Allah sannan ka san menene shirka ta Allah zai taimaka maka ka tabbata cikin tauhidi sanin shirka zai taimaka maka ba za ka abka a cikin ta ina fata mun gani wanda da dama daga cikin al'umma musulmi yau suka yi sakaki game da haka al'umma ba su da damar karatu ba su da dama halarta masallatai don shuraren abin da zai amfani su gobe alkiyam sun fi raka zama rayuwar duniya yaya za a yi al'umma su rabauta su tsira su ci nasara idan suka nisanci littafin Allah zai yi wallahi ba za a ci nasara ba za a ci nasara yanzu ka kaddara a wannan unguwar in kilga mutanen da za a yi cikin ta wanda suke rayuwa cikin ta sun kai mutum nawa suna da adadi mai yawa da dama ma daga cikinsu suna cewa su ahalus sunna ne amma suna halartar karatu suna halartar darasi ba ba wai sai darasin da ni nike yi ba wani da yake yi ma suna zuwa ba su zuwa da haka za ka tsira da haka za ka rabauta da haka za ka sa tsammanin gobe alkiyama ka shiga cikin rahama ubangiji wallahi haka ba zai yi ba sam ba zai yi ba sanin tauhidi wajibi ne tilas ne wanda in kai sakaki baka nema ba baka sani ba ka cancanci Allah ya azabtar da kai gobe alkiyam shi yasa Abdurrahman al-Akhdari Allah ji kanshi da gafara yake cewa a cikin littafin sa Kitabul Akhdari awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tashihu imani awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tashihu imani farkon abin da ke wajaba akan mukallaf musawai al-mukallaf baligi wanda hukumce-hukumcen shari'a suka hau a kansa farkon abin da ya wajaba a kansa kafin kome ya inganta imaninsa saboda imani sai ya inganta ne duk wani sauran abu yake hawa a kai a matsayin fa'ida in imani bai inganta ba ba abin da zai amfane ka duk yadda kake bautar Allah sallah azumi hajji zakka ƙoƙarin ihsani sada zumunci duk wani nau'in aikin alherin ba da ba ɗora shi akan tauhidi ba sunan shi banza kuma sunan shi aiki amma sunan shi mi banza shi yasa za su zo alƙiyama wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura aikin ya zan shirme baya da fa'ida ba zai amfana mai shi ba saboda baya da tauhidi baya bambance tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin wani Allah kaga dole ka san tauhidi dole ka san shirka binciki menene sharri saboda idan ka san sharri sai kai mi sai ka nisance shi shi yasa Hudhaifa yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun kasance suna tambaye ka game da alkhairi ni kuma zan tambaye ka game da mi sharri makhafata an yudrikani saboda jin tsoron kawo wannan sharin ya riske ni dole mutane su yi karatu fa addini nan fa ba wasa bane ba fa ba wasa bane ba fa bautar Allah nan ba wasa ba akan bautar Allah Allah ya halicci sammai guda bakwai da kassai guda bakwai don yi adalci tsakankanin ku akan addinin nan aka turo muku fiyayyen halitta daga cikin halittun Allah shine Annabi Muhammad akan addinin nan da bautar Allah Allah ya sabkar da alƙur'ani shekara ɗaya ɗaya ɗaya har shekara sama da ishirin don ku yi mi don ku sanin addinin ku ya za ku bauta ma Allah to ya za a yi ka tsira in baka san shi ba wallahi ba ka da hanyar ta tsira ana kyautata zato ne idan kana yi kenan kana yi baka kassara ba don me yi zai sani ko da za a ɗauki lokaci kaga yana da uzuri akan abubuwan da bai riga ya sani ba amma wanda ke zaune bai yi fa eh bai da wani amfani fa wala bai da wani amfani karka rudu da taron da za a maka na kwana uku ai sadaka ai karance karance bal ma wasu lokacin abin da za a karantawa shirka ne ga Allah madaukakin sarki irin su dalailul khairat da mi da burda littattafai da suna dauke da guluwi wurin yaban manzon Allah da mubalaga da kuma shirka da kafirci da Allah madaukakin sarki kuma za zo a samke maka su mutane ganin haka suna ganin cewa ba matsala kana cin cikin rami wallahi akwai matsala wallahi akwai matsala baran ga ma gaskiya akwai matsala in kana da tauhidi shine ake sa ran zaka tsira ina fata mun gane amma in baka da tauhidi baka halarta karatu baka komai sadaka kwana uku to dama bid'a ce ta ya za bid'a za ta amfane ka kwana arba'in bid'a ne ta ya zai amfane ka shekara bid'a ne duka ma anzalallahu biha min sultan Allah bai sa ka bai maka sakamako akan abin da kai ba zai yi ba misalin rayuwar duniya kawai a ce kana don dan gidanka a matsayinka na hanshakin mai kuɗi ka buɗe mishi wani reshe na shago ko wata masana'anta da za a yi tara kuɗi a ciki ka zo shekara don a yi lissafi a ga me shigo me aka samu da aka zo aka yi lissafi an samu sai ce amma duka na maka ɗinki da suna maka gizana na maka kaza na za ka yarda da shi za ka kora shi a nan daren wa ya sa ka ni na ce kaɗin muka mini shadda muna fama tara kuɗi karkar muka mini shaddodi wannan fa a rayuwa mutum ba ba zai yarda da haka ba ba za ka yarda da wanga sha'anin ba to ya Allah ya turo maka manzo ya sabke maka alqur'ani ka fata wajen qur'ani da manzo ka aikata wani abu kuma kana neman lada wurin Allah ma hukace ne kai yau ina amfani annabi da aka turo maka ina amfani alqur'ani da aka sabko maka in za a amfani da kowa tunanin shi da fikirar shi ba sai a hasa manzon da qur'ani ba kowa tunanin shi bauta ma Allah da yadda ya ga dama ba wasa tauhidi dole a san shi aqida dole ka karance ta ka san shirka dan ka kiyaye fadawa a cikin ta bal ma in tauhidin ka ya zamna zaka ga makwabtanka ma kana kwadaitar da su cewa ku zo mu je wurin karatu bale ƴaƴanka da zaka zaburar da su wani abokinka duk abin da kuke yana so a jefa da ka ce ayo darasi ne kai ma ina son ka halarci wurin amma sau nawa ƴan uwa ana darasi suna nan sun kullafa da suna ta hira cikin abin da zai amfani sau bal ma hirar da suke cin naman wasu ne aibata wasu ne don fada in ba a cin nama a cikinta ba a ƙarerayi to sunanta matatta duk fadar da aka kulle hira alheri a ciki ba a cin nama ba a ƙarerayi to ba ta da al'umma ba ta da mutane amma duk fadar da za a haɗa rika ƙarerayi ana cin naman mutane ba abin da ke da daɗi kamar cin naman mutane mutum ya kashe kunne tsab ana ana cin nama dan uwan shi dadi yake shi mai bada labarin dadi yake shi to zaka fifita irin wannan fadodin na asara akan majalisin da za a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce Allah ke shi mai kare sabai suka ce ya rasulullah wa ma hunna menene wannan ababan guda bakwai da suke hallakarwa Kala sai annabi ya ce musu a shirku billah, shirka da Allah maɗaukakin sarki. Shirka tana daga cikin ababen da suke hallakarwa. Balma babu wani zunubin mai girma da aka sabu Allah da shi sama da shirka da Allah maɗaukakin sarki. Shirka zagin Allah ne, kamar yadda manzo Allah sallallahu Alaihi bayyana. Yi ma Allah tarayya, yi ma Allah kishiya, ɗauka haƙƙin Allah ka baiwa wani Allah yana daga cikin zanubin da Allah ya alƙawarin duk wanda ya mutu yanayinsa ba zai taɓa yafe masa ba innahu man yushrik billahi ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yafewa sam idan aka mutu ana shirka da shi bai gafara ka iya ka mutu kana mazinaci wiwi kake sha menene kake yi ana sa ran Allah da rahama sai ce ya yafi maka amma ba da shirka ba in ka mutu kana kiran ya shehuwa ne kana kiran wani Allah da biyan bukata cikin irin ababen da babu mai iya biyan wannan bukata sai Allah in ka mutu akan haka Allah ba zai taba yafi maka ba kowane ne kuka kira amma wani abin da ba shirka ba mai yiwuwa Allah ya yafi maka in kuma bai yafe maka ba za a azabtar da kai gwargwadon wannan laifin ƙarshe dai ba za ka dawoma cikin wuta ba in kana da tauhidi kenan ina fata mun gane yanan shirka zunubi ne mai girma wanda Allah ya ce ba zai yafe mu wanda ya mutu yana shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana yafe abin da bai kai shirka ba ga wanda ya so daga cikin halittinsa sannan mushriki ceton mai ceto ba zai amfane shi ba ba wani wanda zai cece mushriki gobe alkiyama ina fata mun gane annahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna lalle wanda ya mutu yana yin shirka da Allah Allah ya haramta mishi shiga aljanna wa ma'awahu an-nar makomasa yana ne wuta wa ma lizalimin min ansar azzalimai ba su da wani mai tallafi ko matallafi ko mai wanda zai taimake su gobe alkiyama su ne mushrikai kenan in ka mutu kana shirka ba kai ba shiga aljanna ceton mai ceto ba zai amfane ka ba wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in mushriki da kafiri kenan kenan kaga shirka tana da hadarin gaske dole ka kada ta Allah a cikin rububiyarsa kasancewa shine ar-rabb al-khaliq al-malik ar-raziq al-mutasarrif mahalicci mai arzitawa mamallakin komi da komi mai juya komai da komai karka masa kishiya cikin haka shi ke kashewa shi ke rayawa ba mai kashewa ya raya sewa sai Allah shi ke sabkar da ruwan sama shi ke fitar da tsirrai shi ke arzuta wanda ya ga dama ya ba da mulki ga wanda yake so ya amshe shi ga wanda ya ga dama ya ɗaukaka wani ya ƙasƙantar da wani ba mai aikan ga sewa sai Allah ba ya da abokin tarayya cikin haka sannan ka yi imani da shi da mi da uluhiyar shi kasancewa shi kaɗai ne abin bauta ba shi abokin tarayya da abin da ke karɓar sunan ibada da bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai baya da abokin tarayya cikin wannan haƙƙin la annabi daga cikin annabawa ko manzo la mala'ika daga cikin mala'iku ba mai tarayya da Allah sam cikin irin abin da yake haƙƙinsa ne shi kaɗai ba a bauta ma mala'ika duk ko kusancin shi a wurin Allah ba a bauta ma annabi ko manzo duk yadda Allah yake son shi yake ƙaunar shi bauta haƙi ne nawa Allah shi kaɗai in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka neman agaji ka nemi agaji a wurin Allah idan sa'alta fas'alillah wa idan sta'anta fasta'in billah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi kaɗai ake neman tallafi a wurin shi irin tallafin da wani wanda ba Allah ba zai iya maka shi ina fata mun gane rashin lafiya kake wa za ka roƙo ya baka lafiya Allah ɗa ka rasa wa za ka roƙo ya baka ɗa Allah haka ne ko mulki kake so Allah ke bada shi ɗaukaka kake so Allah ke bada shi yasa annabi ibrahim da yake so ya sanar da mutanen shi tauhidi da abin da ya kamata su yi ya sanar da su waye Allah miye bambancin Allah da wani wanda ba Allah ba sai ce musu Allah nan shine allazi yumituni thumma yuhyi shine wanda yake kashe ni kuma ya raya wallazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah da ke ciyar da ni kuma ya shayar da ni wa idha maridtu fa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya shike bani waraka wallazi asma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wannan shine ubangijin ku kenan haƙi na bauta haƙi ne nawa Allah shi kane sannan Allah yana da sunaye kyawawa yana da sufofi masu kamala da babu mai tarayya da su a cikin wannan sunayen da sufofi ina fata mun gane shi kadai yake Allah madaukakin sarki kenan shirka da Allah tana daga cikin manyan manyan almubiqat da take abkar da ma'abuta ita cikin me cikin halaka Allah ke shi mai kare sannan was-sihr abu nabi menene as-sihr asiri as-sihr shi ma yana daga cikin mubiqat ababen da ke hallakarwa wanda sihiri kun ji shi yanzu mai bayanin shi da yadda yake nau'i ne kala-kala kuma sihiri hakika ne sannan kuma akwai sihiri wanda yake takhyil takhyil shine ganinka haka ne amma a hakika ba haka bane ina fata mun gani a ganin ka haka ne amma hakika ba haka ba kuma baiwa sam a yi amfani da sihiri sai an yi alaƙa da mi shayatin galibin masahirta suna amfani da shayatin wurin zartar da sihiri in ba haka ba mai bambanci na da kai da ke da'awar sihiri me bambancinmu kai mutum ne ni mutum ne ya kai ka gano moto yana wuri kaza wanda aka sace gora kumin da aka ɗauke wace wasila ka bi ka gano haka ni da kai bamu da bambanci bamu da bambanci ya iya ce maka to ai ni wali ne karama ce ta wali karama ce ta wali to shikenan sai mu diba me aikin ka ma'auna ka akan ma'aunin Qur'ani da hadisi tauhidin ka yake ibada ka ya take aqidar ka manhajin ka in dukan su 100% ne komai lafiya launi sai a sa ran menene karama ce amma da mun ganka kana harkokin banza ba karama bace ba yaudara ce sihiri ne ina fata mun gane saboda karama wani abu ne wanda Allah ke gudanar da shi a hannun ɗaya daga cikin bayansa mutanen ƙwarai domin ya ƙarfafe sa ko ya tabbatar da shi akan imani ina fata mun gane sai Allah ya maka wani abu idan imanin ka ya kai wani mataki ma sai a barka da imanin kuma karama kala kala ce akwai karama da za a baka ta fuskar ilimi da karatu Allah ya karrama ka ya zamanto ya baka ilimi da fahimta addini ko ya zamanto Allah ya maka karama ta hanyar bauta Allah da nacewa wurin yin haka ko kuma ya baka karama ta hanyar yin wani abin da ya saba ma hankali irin wannan da muke bada labari yayin da ake cikin kishi da tashi hankali a inda ba ruwa aga ka sha ruwa ka kushi wa kawai aga mala ya fu ya tashi ya wuce sama kawai bala da farkaka ya tashi ko ya taka ruwa ya taka teku ba batu ba jirgin ruwa ya tsallake Allah kan iya ba mutum haka a matsayin karama kuma akwai bukaye masu yin haka me bambancin su kawai aqidar su da manhajin su shine zai tantance mana wani ne buka wani ne wanda ke karama ce ina fata mun gane sai gano ga boka ne saboda ga abubuwan da ke nuna boka ne baya da aqida kirki mutanen banza ne haka idan ta faru da shi sai zamanto ko istidraj ne ko sihiri ne amma mutanen kirki yakan yi haka ya faru tare da shi dan Allah ya karrama shi ya ɗaukaka shi dan ya ƙara tabbata a cikin imani da musulunci ko kuma ya sa mutane su gano cewa addinin da yake akai daidai ne shine gaskiya ina fata mun gane kuma misali suna da yawa maryam alaihi salatu wassalam lokacin zakariya yake renanta in ya je wurin ta sai iske abinci kuma ba shi ya kai mata shi kuma babu wanda ke da wannan abincin a wannan lokacin kai ya kasa hakuri ya maryamu anna laki hadha daga ina wannan abincin qalat huwa min indillah karama ce ko ba karama ce karama ce ashabul kahf shekara 309 suke cikin kogo suna barci shekara 300 hadda tara suna barci a cikin kogo ba ci ba sha karama ce ko ba karama ce karama ce karama ce kenan Allah yakan iya sa wani abu na ban mamaki ya gudana a hannun wani bawa daga cikin bayansa domin ya nuna maka mutanen nan mutanen kirki ne da me za mu ganewa aqidar shi da manhajin shi da yadda yake bauta ma Allah baya sakaki cikin al'amuransa amma mutanen banza da inda ka je wani taron tsiya da shirme yana can yana kwashe da nazarin kare kare tun da safe har dare babu littafi tare da shi a magan shi ya fita ya wuce sama boka ne wallahi kar kai shakka ma boka ne kuma bambanci na gaba mai sihiri da mai da mai karama mai karama bai nuna kashi cikin mutane bai nuna kashi bai so ku gane cewa mutanen kirki ne ba gudun mutane yake shi yasa ga suna labewa kar a mutane su fahimce su sihiri fa so yake a gane shi so yake a san matsayin shi so yake a bashi kuɗi so yake a bashi kuɗi shi yasa mai sihiri sai ya tara al'umma gabawan kowa sai ya doka yanayin ka jike shi don ka gani abin ya baka mamaki bokan ya birke ka ko mai sihiri ka iya ma sayan wani abu rushe samu kuɗi to mai karama zai zo ga mutane ne yana yanka ciki me me faru bai haka na sam bai haka na kuma ba a tahajji da karama ce zan nuna kaza don Allah bai rafa in ya kiya maka fa galibi ba haka nan amma mutum ya zo gaban mutane yana hawa igiya yana yanka jikin shi baya buguwa ba sahir ne ko shakka ka kai sau da son shuhura yake yi kuma yana son samu mai kuɗi mutanen fir'auna da suka zo aka yi mukabala da annabi musa me suka ce ma fir'auna a inna lana la'ajara yaya in muka yi da mu da annabi Musa muka rinjaye shi akwai lada akwai biya qala na'am firawun ce tabbat akwai biya wa innakum idan lamin almuqarrabin kai balma zan matso da ku cikin fada inda nesa kuke yanzu kofa bude take gare ku kai zan baka matsayi kaza ku dai ku yi mi ku ci nasara akan annabi Musa kaga kudi suke so da mi da shuhura shi yasa sai kun kiyaye sai kun kiyaye har ma irin mutanen da suke zuwa suna ce ruqya suke da makamantan su wasu ma wallahi sahara ne wallahi sahara ne ko shakka babu shi yasa ko yan ruqya ma sai kun tantance ku kiyaye ina fata mun gane yawa to as-sihr yana daga cikin al-mubiqat masu hallakarwa masu hallakarwa duk wanda zai hada maka wata macen da ba ta son ka ka aure ta yanzu sahir ne duk wanda zai raba masoya su zamanto suna kiyayya da juna sahir ne duk wanda zai baka abin da ba za ka bugu ba idan ka sa shi sahir ne ba za ka yanko ba za ka saru ba za ka halbu ba sihiri ne duk ƙarya ce yaudara ce ya ba mutumin da baya buguwa kuma kai yanzu cinyewa ne cikin al'umma kaka hito kai baka buguwa yau mai amfani kake mutanen na taya daji ana samo zinariya ana ta gine-gine ana ci gaba kai ka fito cikin al'umma baka buguwa baka iya komai sai tsiya kenan yau baka buguwa ke da lokacin bugun kama ana harkokin duniya kai baka buguwa zan ci gaskiya mana kuma baka harbuwa me yaka baka harbuwa wallahi kana harbuwa zancen gaskiya nake duk wanda bai buguwa yana buguwa kuma yana harbuwa kawai da an yi sharri ne da shedan da sheda aka hada da an zo bugon ka sheda ya tare hannun ya rike hannun mai bugu in kana da tauhidi ikhlasi tsab zaka bige shi wallahi wallahi tsab zaka bige shi saboda kana da garanti da ubangiji shedan ne suna jin tsoron masu tauhidi suna jin tsoron masu ikhlasi kenan sai an kiyaye mi السحر سورة نجتشين الموبقات وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق da kashe rai wadda Allah ya haramta a kashe ta sai da gaskiya ko da adalci don alhaq na alabin nahi al'adl adalci haramun ne kashe rai sai da adalci la ya hillu damun mur'in musulmin إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة بحالات زبد جن المسلمين بسيرة أين أكو سيدة نوع أين أكو wanda ya taɓa yin aure in yayi zina mai shari'a ta tana da game da shi a kashe shi shine a jefe sa hayya mutu kaga wannan jinin sa yayi mi ya halatta duba da yayi aikin da Allah ya rattaba ga duk wanda ya shi a kashe shi hakim sai zo a kashe shi a jefe shi sannan annafsu bin nafs rai da rai in ka kashe rai kai mami a kashe sai wanda ya bar addinin shi ya yi ridda kenan shi ma mai hukumcin shi kisa to ran mummuni haramun ne a zub da jininsa sai da adalci sai in ya taba kisa ko dama magidanci ne ya yi zina ko ya ridda bai halatta ba zubar da jinin mi musulmi mumini sannan daga cikin nau'ikan mutanen da ko da kafirai ne ba za a zub da jininsu ba bai halatta ba akwai azimmi da almu'ahid da kuma almusta'min wannan rayuka ne wanda su ma bai halatta ba aimi a kashe su ko da ba musulmi ba ne mumini saboda mai ba za a kashe shi ba saboda imanin shi musulmi saboda mai ba za a kashe shi ba saboda musulmcin shi haka almu'ahid ba a kashe shi saboda mishi ba za a kashe shi ba saboda an masa alkawali cewa za a kiyaye rayuwar shi haka azimiyu shi ma dan bambanci tsakanin almuahid da azimi da almusta'min azimi shine kafirin da yake zamne tare da mu kuma ka masa alkawalin za mu kare sa ba za a kashe shi ba ya zamna cikin garinmu da sharaɗin ya ba da mi jizya ya yi addinin shi ya ba da jizya za mu kiyaye rayuwa shi mushi alkawalin tsari shi to wannan haramun ne kai mi ka kashe shi yana daga cikin kashe shi almubiqat ina fata mun gane sannan almuahid shine mai zamna a cikin garinsu ba cikin garin bai kenan musulmi yana can ƙasarsu ta kafare sai dai tsakankaninmu da su akwai alƙawali cewa ba za mu yaƙe su ba ba za su yaƙe mu ba tun da akwai alƙawalin tsagaita wutar yaƙi tsakankaninmu da su to bai halatta ba aimi a kashe shi sannan almusta'amin wanda ya zo ƙasarku da nufin wani aiki karatu ne ya zo koyon larabci ya zo ya ci ribizar shi wani aiki ya kawo shi a cikin ƙasar ku ta musulmi ƙasa ta ba shi lasisin ya zamna ba wanda zai taɓa shi to shi ma kashe shi ta'addanci ina fata mun gani wa an ga rayuka ba a taɓa su shi yasa wawaici ne rashin hankali ne mutane su haɗu da wasu 'yan ƙungiyar su kaɗan sarka kashe bayan Allah da sunan mi jihadi sun ga kafiri ko ta safara da ƙasa ta ƙulla wani yarjejina sai a ji a ci a kashe suka wannan shirme ne da sabbata abinda ke da alaƙa da daula ka bari daula ta iya mi ta iya magance shi ko 'yan tsararo ko horar hula idan kuka ce ku ɗau wani mataki ko da ko abinda kuka ce ku ya halatta to ƙarshe dai za ku shawo mi fitina za ku sha fitina cikin ƙasa da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da asara ta dukiyoyi da rayuka da zub da mutunci kada bale jihadin da bai da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa irin jihadin yan boko haram jihadin da inda ake kai farmaki masallaci ne da kasuwa mutane na mutuwa musulmi ana Allahu akbar me kuka yi kenan me kuka yi kashe rai wadda babu haƙi a cikinta yana daga cikin almubiqa masu tariya ga hanya suna kashe bayan Allah su kwace musu dukiyoyinsu ba ƙaramin ta'addanci ba ne wallahi nawa ne daga cikin bayan Allah da suke tafiya jado shi barakata su hau sahara don neman halalinsu wasu 'yan kasuwa ne wani kwadago zai je yayi dan abin da ya samu ya to da shi ka tare shi ga hanya ka kwace abin balma wani lokaci ka kashe shi nawa kasan yake kula da su wanda ƙarƙashin su suke ka mai da matayen shi ne ka mai da 'ya'yansa marayu kuma ka kwace duke shi kana tunanin Allah zai kyale ka wallahi Allah ba zai baka ko dangin shi sun yahe maka kaddara ma haka ya faru sai Allah ya cire mishi shi haƙin shi shi bai yahe maka ba dan me za ku saka kuna kashe rayukan mutane saboda duniya shi yasa kuɗin da suke samu za su taɓa yin albarka ba za su taɓa yin albarka kuɗin da aka sha jina nan wasu wurin tara su Allah ke shi mai kare to kashe rai wadda bai halatta ba sai da adalci yana daga cin almubiqat wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya waye maraya wanda mahaifansa ya mutu kafin ya balaga sa'un mace ce ko kuma namiji sai mahaifinsa ya mutu an ce masa maraya ne saboda wanda ke kula da shi baya eh a an wuce akilun riba ko ayo afwan wa akilun riba da cin riba cin riba yana daga cin almubiqat sawa'un riba alfadl ce ko kuma az-ziyada ko ko riba riba alfadl ko kuma an-nasi'a riba ta dadi ko kuma riba ta jinkiri duka haram ne daga cikin almubiqat amma yi mutane idanun sarrafe yake inda sun samu za su yi riba wallahi da dama daga cikin mutane ku bar ganin suna gine-gine suna yin mashare kala-kala wallahi dukiyunsu riba ne mutum ya je ba da gidan shi shingina a kaddara mai gidan shi ya yi miliyan kaza a ramta mishi miliyan kaza ya biya su a shekara kaza a daɗa mishi akan hakan in lokacin ya yi ya samu hanzari bai biya ba a daɗa ƙara mushi kuɗi akan jinkirin da yi wannan daɗin da ake masa sai ya kai ƙimar gidan da ya ba da jingina ba wai bashin da aka basa sai ka ga mutum ya zo ya kare ba karewa ba ce ya mutu da ran shi tunda babu ko dala kuma ana biya shi bashi a amshe gida ka yi kaso kuma sai ka biya kuɗin mutane me kai haka hasara nawa ne ke riba yau da kuke ganin sanin cikin 'yan kasa sana ba ku mamaki zuciyarsu riba take babu alkhairi cikinta abin duniya kawai suke so kuma duk mai cin rabe shirya yaƙi da Allah madaukakin sarki duk wanda ya kulla yaƙi tsakanin shi da Allah ba shi ba cin nasara ƙarshen shi hallaka hallaka in ajiya ka kai banki ka taskance kuɗinka can dole sai an yi riba da su wani daga cikin kudinka ne za a ba shi zo ya oda giya duk wani lalaci mutum zai je ɗauki kudin nan banki ba ta da sharaɗi ko da ko an ce mata banki islami saboda yanzu ana yaudar al'umma da aka ga suna jin tsoro an faɗakar da su riba ba kyau sai a ce bank islami ƙarya ce Allah ba gaskiya bane yaudara ce kawai shi yasa nisanci riba fa ba ta da wani fa'ida akwai mutane da suna da milika cikin banki a je duk milikan nan akwai wasu fawa'id da ake ba su kuma wallahi cin kayansu suke duk mutane da ke da milika da yawa duk wasu bayan lokaci za ga akwai wasu kuɗi na riba da ake ba shi ziyada wannan kuɗin sai ga mutum ya rihe idan shi ya ji ya sayi ya burci ta gidan shi yana ta ci haramun ne wallahi ko masallaci ba a gyara da kuɗin nan ba a sadaka da su ba a aiki alheri da su abu guda malamai suka ji za a iya amfani da shi ta wannan wannan kuɗin za a iya amfani da su ta wannan hanya shine a gyara wata hanya da ta lalace da musulmi gaba ɗaya suke amfani da wannan hanya hanya ungoku ta ɓaci tana tara ruwa wannan fa'ida ta banki ta samu haramun ne ka ci ta kuma ba yi sarka da ita ba sai ka biya masu ben ben su ɗebo ƙasa a bige a tara a gyara wuri kowa ya wuce lafiya hanyar ruwa a rufe musulmi ne gaba ɗaya suke amfani da shi gwalalan masallaci a kwalihe musulmi ne suke amfani da wurin amma ba za ka ci su ban ka ci su kaci mi haramun da kushe ku ba bai ciki haramcin shi amma yau musulmi ne kuka san sanayin wannan abu ka taba gani ma da ɗaiɗai ne za ka ci sana neman fatawa ga fa'idan na yanzu mai za a yi da ita wata ran wani ya taɓa ba wannan fa'ida ya ce ba nan ga wasu fa'idodi na banki da ake ba ni na sarrafa ce amma me ya kamata ya na ce kawo su kawo su matan da ke sharar kwalta ana tsabtace hanyoyi da na zo na gari alhaji alhaji sun ci gasu gayya gasu kaga sharar da suke amfanin wane ne al'umma gaba ɗaya a dai rabu da kudin ta hanyar da ta dace amma kai sadaka da su batil bai shi yasa da dama daga cikin mutanen makon da sun kare dukiyarsu ta lalace kuma suna cikin matsala a sanadiyar me riba wallahi riba yanzu ma dabara ake sai ce bank islami ba a karɓar komi amma za ka gyara in za ka ɗauki bashin miliyan za ka gyara takaru na miliyan biyu ko miliyan da rabi wacce irin takarra ce miliyan da rabi jama wani irin sun yi ne za a shi kan miliyan da rabi wani abu haka duka babi ne na mi yaudara Allah ke shi mai kare lokaci ya teku bari mu shabshan mu tsira sannan cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya haramun ne Allah ya yi wa idi game da masu cin dukiyar maraya mutumin da babansa ya mutu kafin ya balaga yana karami tsawon mace ce ko namiji ne amma in mahaifiya ce ta rasu ba a ce mutum mai maraya saboda yana da wanda zai kula da shi mahaifinsa da ransa kuma idan ya riga ya balaga shi kana fita cikin sahun me sahun maraya to cin dukiyar maraya haramun ne bai halatta ba za a tanada masa dukiyarsa ne ko kuma a juya masa da ita nan kan zakata ta yi ta cinta a juya a tara masa a tanada ya lokacin da ya kai hankalinsa ya yi ƙwari wayo sai an ba sa dukiyarsa ƙarƙashin shaidu dukiyar wani nan da aka ba da ajiya ga ta za a ba shi kanshi in kuma ta musharaka za a yi da shi wurin neman kuɗin a sa mai dukiyar shi na za a haɓaɓɓaka ta da shi da wani mutanen kirki mai adalci ana tarawa ana raba riba da makamantansu amma cin da haka kawai haramun ne bai halatta ba wata walli yau mazahaf da ba da baya ranar yaƙi da gwagwarmaya tsakanin musulmi da kafirai an fito an fuskanci juna ga musulmi ga kafirai za a yaƙi kai ka gudu wannan yana daga cin almubiqat bai halatta ba sai fa in wata dabara ce za ka yi kama wani salon yaƙi ne ku samu ku 'yan tsararu sai ku taho ku fuskanci runduna mai yawa ta yadda rundunar ta gan ku ta ga kudan da za ta gama da shi cikin lokaci ga nan kuna kai farmakin kuma sai ku bado baya ku tsero ana biyo ku da kun yi kwana ga al'umma nan sun taru sai a haɗe a tashi da su gaba ka gudun da kuka yi gudu ne amma mi na dubara yaƙi ne salon yaƙi ne ba wai gudu na tsoro ba ne kuna jin tsoron ku haɗe da makiya ba a fatan yaƙi ba a fatan jihadi amma in aka haɗu sai a yi mi sai a yi haƙuri ko a ci nasara ko a yi mi ko a yi shahada ma ba tserewa bai halatta ba haramun ne kuma yana daga cin almubiqat وقف المحصنات الغافلات المؤمنات دجيفا المحصنات كتنغغم ماتا الغافلات wanda basu san ma me ake yi ba almu'minat masu imani ka jefe su da kalmar zina da makamancinsu wannan ma yana daga cikin almubiqat matan kirki da aka musu shaida ta alkhairi wanda ba su ma san irin abin da ake toyawa cikin gari na fasadi da banna ba ka rika jifarsu da zina baya da ke ko guda sannan kuma idan aka kama ka da wannan laifin in ba ka da shaidu a kan jifar da ka musu za maka mi haddi za maka haddi a kan abin da kai yasa kuskure ne da wasu ke ganin mata sun fito da makaranta su ce kawai wancan zana ce ake da su waye sanar da kai me shaidinka akan haka shekara nawa da ake zagin yan izala akan haka yanzu ga yanan makarantar mata ta fi komi yawa cikin garin nan ko ba haka ba da an gansu da hijabi na alƙabilin liba sai ce kai an gama da su kawai aka ce makarantar nan zana ce ake da su ya samu hankalinku ne jama'a a makaranta cike da fusul da mutane shi wani irin shaidani ne zai da zanen mutane kaddara ma hakan ya faru shi zai nuna haramcin mata su je su nemi ilimi nan malami da makamantansu ba masu mai bane suna yasi kuskure haka yana nuna haramcin mata su je su nemi ilimi mai nunawa kawai abin da ya kamata a kula da zawabita da komi amma yan sharrin kana gafa suna ganin ƴaƴansa na zuwa lakwal kuma da dama an musu ciki a lakwal kuma mushannin su ba a taɓa musu wannan zargin ba ko ana ta ana yi babu wayan zai ga mata sun ta matan lakwal za su fito mutabarrijat tsareci a fili ado a bayyane amma ba taɓa cewa wanga bane ba ma makarantun na ahlus sunna da ake koyar mata karatu sai a ce malalaci lalata ake da su wannan sarrai ne da kokarin nisantar da mutane wurin neman gaskiya sai a nisantar da su daga barin gaskiya ta hanyar zargin masu gayin gaskiya dan ka nisanci gaskiya jifa su bai dace wa an jundub radiyallahu anhu marfu'a an karbo hadisi daga jundub Allah ya rada shi marfu'an hadisi yana da hukumar rafa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai haddu sahir darbuhu bisayf haddun masihirci shine a bige shi da takobi a kashe shi haddin da shari'a ta tanada masahiri kenan ayi me kenan a kashe shi da an kama sahiri da shaidu da komi ga alamu sun bayyana cewa sihiri ne yake yi sai a tara al'umma inda ake haddi a tara al'umma a zo a cire masa kai shi kenan an wuce da shi saboda sahiri ba karamin sharri bane cikin al'umma musulmi duk wani fasadi da kake ga yana faruwa cikin al'umma zaka ga asalin shi yana nan gindin sahiri boka da malamin tsubba da dan sihiri su za su je sa a aikata jarimar da zaka yi mamaki idan an ka aikata ta tunda sahiri ya ce maka maganin ka ba zai ba sai ka je ka samu zuciyar mutum to ina zaka samu zuciyar mutum sai ka yi kisa ka samu kodan mutum to na kabarin mutum ka samo kaza ka je ka yi zina da kaza duka wallahi sihiri suna yi wani ma sahirin in ya kai wani mataki in kika zo neman maganin sai ce sai ya rubutu akan al'aurar shi sannan ya sadu da ke shine mahaɗin maganin ya nawa ne daga cikin mata aka musu wannan aikin domin wani manufa da suke nema kenan kaga sahiri dan sharri ne in ba an yi takhallusi da shi ba cikin al'umma to ba za a samu zaman lafiya ba barayi in suka tashi neman tsari wurin wasu ke zuwa wurin sahiri karuwai ma sarasa kiliyan wurin sahiri eh mana to ina amfanin irin wa'an ga al'umma cikin musulmi ba su da amfani wallahi eh wani labin munasaba wani labari tun yau dai an sha kira na ta hanyar waya ana cewa akwai wani bako ya zo ko bil haƙi yake ko wani ne yana maganin komi da komi aka ce a haƙiƙanin wannan bil haƙi ni ban san shi ba ko ba gaskiya ba ban san shi ba ban san abubuwan da yake ba amma iya labaran da ya iso mana game da al'amarinsa akwai shakku game da al'amarinsa ana warkar da guragu da makafi da duk cutar da gare ka kashi zai warkar da kai ba gaskiya ba ne ba ba gaskiya ba ne ba annabi isa kadai allah ya ba wannan mu'jiza ta warkar da masu albaras da makafi da guragu ko a matsayin mu'jiza yubri'ul akmaha wal abras wa yuhyi al mauta bi idhnillah kai ma ka zo ka ɗauki wannan tuta ka ci dukkanin wannan abubuwa shi yasa mutane ba da kunji matsala ba kunjin mutum ya zo ya ce yana kaza kai kana kwashe da matsalar nan zaka ji kai tsaye ka ɗura kanka bincika ba hanya mai kyau tantance wane ne wanga mutum ƙarshe na kamo shi cikin youtube na ji karance-karancen da yake fin nihaya karantawa ma bai iya ba wallahi in ka shi karatun shi zai baka dariya sosai menene ake gwadowa galibi ana wata rukuya tana ta ihu da makamantansu kuma rukuya ni ban je na karanta komai ba ruwan fiyawa ta ne ki fasa sai na fesa mace tana ta ihu kuma barin baka labari kaga mai shedan in kan nemi ruwan galas ka fesa mai sai ya ihu in dai shedan kin ya fito kai ka sani ma ne ba ba tsamai ruwan san in dai iblis kin ya bayyana zai ta ihu ko turare ka fesa mai shon gade da ruwan yana da sanyi ko zai ta ihu shi kenan kawai na tara mata mata sana ihu na biyu a ɗauka a yi filman shi kenan sai abin yanzu kasuwa yaudara ce fa wallah mutane su sun kiyaye akwai yaudara sosai cikin al'umman nan ni wani ya bani labari in ya inganta ya ce mana an kai wani gurgu an yi jinga dai jika tamanin za a bada ya tashi jama'a ko wani gurgu ne ke tashi tsakaninku da Allah shi kenan kadara mata da gurgu shi kenan sai musallama mishi wasan da kai gurgun naka aka da gida zai ci gaba da tashi kuma abin tarattama ne ba ake bada za a baka na sati sati biyu sati uku wasan da kai ya sati uku a garin nan an sha irin haka garin nan an sha irin haka mutane sun gani don ba su ɗauki darasi ba ko ni yanzu na tara ku na ga dama ya dara ku makahu ina yi gurgu mai shanye kaza duka ina maganin su na san da garin gaban wuce sati sai in baka tartama ta sati uku ka bani jika ɗari biyu wanga ya bani ɗari wanga ya bani tamanin wanga ya bani kaza kai a juma na haɗa milika ina kammala sati na na tafi na barku to kuma kaddara ma yana nan sai ya baka tartama na sati dubara kala kala fa gare su fa zai baka na satin ka sai satin ka daka ce to da dama dai amma matsalar tana nan sai ce to sai an ƙara na sati guda kuma ka tuso kuɗi ka bashi baka shi yasa mai magani magani yake badawa garantin lafiya tana hannun Allah wannan shine gaskiya lafiya ka same ta tana hurunwa wurin Allah a wani wani bidiyon shi na yana ce baya haraka da shedannu baya haraka da da ruhannai da makamantansu to wannan da'awa ce mai yiwa ba gaskiya bane ba saboda ba wanda zai zo cikin mutane ce dan iska ne kuma yana sai ya samu aburin su sai ya kare kanshi daga dukkan komi da wani sharri sai ya yabi kanshi sai ya yabi kanshi ko fir'auna kun azar karfi ne da siyasa ne yake jayan mutanen shi mana lokacin da annabi Musa ya bayyana tsakankanin shi da annabi Musa me ya ce ma mutanen shi mi firawuna ya ce mu mutanen shi eh eh da farko sai da ya hazarar da mutanen shi game da mi annabi musa ku kiyaye annabi musa ya ce inni a khafu an yi baddila dinakum ina jin tsoron annabi musa ya canza muku au an yi zuhira fil ardi alfasad ko ya zamanto maɓannaci ne sai da ya soki annabi Musa ya gyara kanshi to ba wani da zai zo daga cikin mutane ce ne fa mutanen banza ne ba sai ya yabi kanshi ya gyara kanshi don ya samu yau dare ku to dan ya ce bai amfani da aljannu ko ruhanni bai nuna gaske shi dan na taba ganin wani da gabana ina zamanin lafiya wani harka ta hada mu da shi ta kasuwa mun haɗu mu uku cikin wani wuri muna zamne sai ce na san shi ne ce ban san shi ba sai yau kawai na gan shi sai ce mun to ya san wasu sai ya zano mun wasu mutanen da mutanenmu ne na san su irin su salahaddin su malam sani su mahala iliya da ce na san su mana wanga tare da su yake mana sai ce ai shi ma duka sana alaka ta ne mhm ya ce amma shi rukuya yake na ce a masha Allah hudda aljani yake aha ce ina zaune ma kawai sai aka afel daga arlit alo aka ya doka an ka wata aljana ce ta shiga wata sai ce ku bani waya yana kama waya sai ya dura ashar kaza kaza kaza to ya ce ku kama hannunta na dama aka rike tana ihu ina ji ya dawo hagum ku rike hagum yana ihu ya dawo kai ku matse kai yana ihu ce iyo cikin raina na cewa akwai matsala kenan da ya aji sai ce malam ka gani ko aikin kenan na ce iya lalle ya ce aljani ne ke hudda ya ce ka san ni allah ya mun wata baiwa ya ce in aljini na cikin jikinka a kotan da yake sai in ji a jikina nima yana nan kotan yana taba kotan in yana dama ka a dama ta sai in ji alama in yana in yana bisa kanka sai in ji alama sai na ce to wallahi ka sani ko baka sani ba kana aiki da shedan ne da ce wallahi kana yi ko ka jahilta ko ka sani ko ka sani kana aiki da su ba kai karatu ba fatiha dan ya jagab ayatul kursi baka iya kai ta karshe ba da me kake fada aljanna ko ko kuma ko masu rukwaya ina makaina ni da su wasiya karkare ta na fidda aljani kai karatu Allah ya kura shi kai yi fidda aljani so nawa yace maka ya fita kuma bai fita ba kana ganin shi ko kai din ma ba sai shige ka bai ta casa ka kai din mara kanka ba kariya bace ta Allah shi yasa kenan wannan mutana a kiyaye a nura da kyau kai yaudare ko kwashi gurin ku ya tahi ya tahi shi tunda na yana cewa in ka so ka ta ma ka je kenan kaga tashi ta yi ta tashi matan da ba su da maza ba su samu ‘yan mata da zaru sararsa maza kirarsa arme ke maki shi kaga zai rusa kaso kushi kuma ya tara tashi ya sa wallahi kiyaye ba kowa bane zaka ji bayyana ko da yana da aushi hadu suna ne ka je ka miƙa waya zai yau dare ka ya cuce ka ya ci duke ka ya barka kuma ba lafiya kaga rashin lafiya biyu kenan ga ba kuɗi ga ba lafiya shi yasa Allah kiyaye bari mu goga mu da wannan ba mai uwa mun tsawaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haddin sahiri a bige shi a kashe shi da takobi rawahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi fa da wannan hadisi wa qala as-sahih annahu mawquf yace mafi ingancin zance wannan hadisi mawqufi ne ba wai annabi ya faɗi sa wa fi sahih al-bukhari an bajalata ibn abda qala كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب يا ربو توسيقة يتي اقتلوا كل ساحر وساحرة وكشي دكا ساهري دا ساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر سيمك كشي ما سسهري قد أكو نكاغا أي كتما أنيمي أن كشي ما سسهري أو انشلو كتما وصح عن حفصة رضي الله عنها hadisi ya tabbata daga hafsa Allah ya rada ita annaha tace amarat bi qatl jariyatin laha saharatha ta fori a kashe wata yar gidanta a sanadiyar ta mata sihiri fa qutilat kuma aka kashe ta wa kadhalika saha an jundub haka ya tabbata daga jundub shi ma ya sa an kashe dan sihiri qala ahmad imam ahmad yace an an thalathatin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga mutum uku daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukansu sun ce aimi a kashe dan sihiri kaga na farko jundub ya sa an kashe Umar sannan kuma Hafsa shine abinda Imam Ahmad yake cewa fihi masail a cikin wannan baban akwai mas'aloli al-ula tafsirul baqara tafsiru ayatul baqara fasara ta ayata cikin suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin kana ala mulki sulaiman الثانية مسألة تبي تفسير آية النساء فسر آية تشكين سورة النساء الثالثة وانا مرقى من جهكا الثالثة مسألة تأكو تفسير الجبت والطاغوت ميما أنا الجبت دا الطاغوت والفرق بينهما كمينيني بمبنجي سكن كانوس الرابعة مسألة تهدو أن الطاغوت قد يكون من الجن lalle daguti yakan iya kasancewa daga cikin aljanu wa kad yakunu min al-ins kuma yakan iya kasancewa daga cikin mutane da abin da zai sa ka wuce haddin da Allah ya maka mai abin da ya sa ka kai hakan ya sani shi ma ya zan mi kenan ya zan dagutu al-khamisa mas'ala ta biyar ma'rifatu sab'il mubiqat al-makhsusatu bin nahy al-makhsusati bin nahy sanin ababe guda bakwai masu hallakarwa wanda aka keɓance su da hani bi ma'ana kenan ba su bakwai ba ne ba kaɗai akwai sama da haka amma wa'anga sai aka keɓance su da ambato saboda me munin su watakila sun fi wancan muni asabi'a mas'ala ta bakwai anna sahira yakfur tabbat dan sihiri kafiri ne duk sahiri kafiri ne ina fata mun gane duk wanda zai hada wani da wata wanda ba su son juna sahir ne kuma kafiri ne wanda zai raban ma sahir ne kuma mi kafiri da wanda zai zuce maka ai armanta ne arme kuwa sunna ne hada su ne aka yi sunna ba hada nan da yi sunan shi ne sihir kuma sihiri mine ne kafirci ne wata ba'u ma ta tulu shayatun ala mulki sulaim wa ma kafara walakin na shayatun kafaru saboda mi yu'allimuna nasa السحر سحر الكافر السابعة مسألة بكوي أنه يقتل ولا يستتاب إن أكا كام بوكا أكا كشش بأني من يتوبة إن دي أكا رغي أكا دمكيش كويا توبين شابا يكارا ومي هدنسا أكشش ما يتوبة can tsakanin shi da ubangijin shi ne ya ga dama ya shigar da shi aljanna mu dai nan abin da aka ce mi da shi menene a raba shi da duniya الثامنة مسألة تتقص وجود هذا في المسلمين على أهد عمر فكيف بعده سامن هكا ألوكة عمر أن خطاب تو إنا قبايا عمر an samu masu sihiri fa zamanin can cewa sahabban annabi ne managartan mutane ne zamani ne mai tsafta sama da sauran zamanin da za su zo nan gaba to ina ga wanda ba zamanin umar ba wannan lokacin namu me ya kai yawan masu sihiri allah kaɗai yawansu ga sanan burcik ko ina akwai su ga alamomin sanan wasu hadda in ka je ya mai abin tsoro abin mamaki za ga sun kama gidan haya kowane ɗaya da lambashi wallahi ɗakuna ɗaya bayan ɗaya wata ran taɓa turo min sabtu daga libi ina jami'ar sai na zo ya mai don karɓa wannan saƙon sai na je wani gida aka ce can saƙon yake wallahi da na je gida yan agarsa ne kuma duka yan tsubba ne da na je gidan kowane ɗaki da flakin shi da hatimi wani abun tsoro an kakkafa haka kuma kowane ƙofar ɗaki za ka ga ɗan gurbin inda yake yanke-yankensa wani ya yanka dabba shi ma ga jini nan burcik cikin rami duk dai alama ce da ta ka shigo a yi sana'a da kai wallahi haka na iske su burcik cikin da lamba su ɗaki lamba ɗaya lamba biyu kuma duka yan agara su ne na san su sun sani na ce kaga in dai ba su da ba dan saƙo ba ne aka bani in zo in karɓe shi da nan baya shigowa kuma ban san su zan iskiya ba da wannan halin da bani shiga saboda shigar ka a wurin in wani ya ganka zai rudu da kai ce a yau ka gani malam ma yana nan ciki ya zo neman sa'a kenan eh to me zai hana wani ya je kenan shi yasa ake kiyaye kullum malamai masu kima a cikin mujtama masu daraja da mutane suke kallon su suna koyi da su su kiyaye banna babu sharri kamar zalla ta alim tuntuban malami dan tuntuban malami ibada wasu ne eh malam wani ma ko daga kun sani kwanakin ba ai kowa ya gani da gwalalan gidan wanga ya fashe yana fiddo ruwa malami fa aka kiro garin gafa mai da'awa mai tafsiri fa da yazo sai ce ruwan albarka ne sanadiyar faɗan nan mutane da dama sun sha ruwan gwalalu kuma yana tsammanin shi ma ya sha sai da aka gaji da shan ruwan albarka sai ya bayyana daga baya sha nan gaci kaga malamai kenan a kiyaye fa duk mai dan daraja cikin al'umma da kuma kai haƙuri in kana da daraja da falala da girma a matsayinka na malami sai kai haƙuri don babu abin tsangwama sai kai kuskurenka ya fi komi muni da kaya tuntuɓe kowa sai ya ji sannan kuma ana koyi da ke cikin alheri amma fa kana yin laifi duk garin ga sai kowa ya ji malam wani fa an ce ya yi kaza malam wani ya aikata kaza malam to in ka ga ana cewa ka yi kaza ka gode ma Allah an iya kilga mike mike kusa guranka da an cewa na ya kaza ya kaza an iya kilga mi laifofin wani ba in ka zauna za ka kilga laifinsa ba kilguwa Allah ya kiyashe baka mun tsawaita nan zamu dakata muna faɗa daidai Allah sami tare da lada makamanci haka Allah ya fiye na assalamu alaikum